رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammacin na laraba wanda ya dace da ashirin da ɗaya haka ne ashirin da biyu ko ashirin da biyu ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da biyu miladiyya darasin da ya wuce mun tsaya a ƙarshen babu sabki war rami babin da yake magana dangane da wato tsere da kuma koyon harbi yau kuma za mu tashi kitabul as'ima kitabul as'ima wannan kuma shi ne darasi na ɗari da goma sha ɗaya kitabul as'imati ana bi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير وتلفظ الأطعمة جمع بين الطعام abinda ake nufi da at-ta'am a wannan babu shine abinda za a ci wanda yake bukatar yanka ko kuma dukkan wani dangin abinci na cikin nau'ikan dabbobi ko tsuntsaye wanda yake bukatar yanka shi ake kira da suna at-ta'am a cikin wannan babi da haka idan an ce al-at'ima ya zama dangi kenan nau'ikan dabbobi ko tsuntsaye waɗanda suka halatta a ci da waɗanda ba su halatta a ci ba wato wannan babi zai kunshi bayanin wani irin dabbobi ya halatta a ci wani irin dabbobi ne bai halatta a ci ba wani irin tsuntsaye ya halatta a ci waɗanne ne bai halatta ba cikin dabbobin da ke jan ciki waɗanne ya halatta waɗanne ne bai halatta ba ina ba duk mun da sai ya fara da hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da gare wanda aka karko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kullu minadin min as-siba' fa akluhu haram manzon Allah yace dukkan wani ma'abincin tsokoki min as-siba'i daga cikin dabbobin da ke yin farauta fa akluhu haram to kinsa ya zama haramun lafazin nab wato nau'i ne na haƙori wato su larabawa haƙora da ke bakin dan adam ko wanda ke bakin dabba duk suna da sunaye a wajen guda biyu na gaba na sama da na kasa ba guda hudu ba kenan ana kiran su da suna astanaya bisa astanaya sannan idan ka ɗauki ɗaya a gefen dama ɗaya a gefen hagu da ke biyo waɗannan biyu na saman da na kasa ana kiransu arruba'iyyat arruba'iyya daga nan wurin kuma idan ka sake bin gefen dama ka ɗauko ɗaya sama da ƙasa ka sake koma gefen hagu ka ɗauko ɗaya sama da ƙasa shi ne ake kira al'amiyab al'amiyab al'amiyab wato jam'i ne na kalmar nab guda ɗaya sai a ce masa nab wato galibi dabbobin da suke yin farauta da bakinsu sukan kama abin da suka farauta ne da wannan haƙorin na nan gefen don ya fi ƙarfi ba da haƙorin da ba ke yin farauta ba da wannan ne gefe ko kai yanzu in za ka tauna kashi a bakinka da wanne kake fasa kashi daga wannan ne gefen saboda ya fi karfi guda biyu a nan dama guda biyu a nan hagu ina ba ta amurita to dukkan dabbar da take yin farauta kuma take ya zanto tana da irin wannan hakoran to cin ta ya zama haram ina ba ta amurita ka haka nan zaki yana da irin wannan hakoran damuta tana da irin wannan hakoran da dukkan wata dabba wanda ka sani da wadda baka sani ba ma'aunin ka ne cewa ya halatta a tunamanta ko bai halatta a ci ba ya zanto cewa tana iya farauta sannan kuma tana da irin wannan haƙorin iya farautar ta kadai baya hana baya sa ta zama haramu ba akwai dabba da ta iya kaiwa mutum farmaki ta yi mana ta'addi amma kuma ba ta da irin wannan haƙorin da haka ya halatta ina fata mu ta amma wadda duk za ta kaiwa mutum farmaki ko ta kaiwa wata dabba da take kasa da ita farmaki kuma take da irin wannan haƙorin to ita ce ake maganar haramun ɗinka manzo Allah ta kullu dina bin min as-siba labazin as-siba jam'i ne kalmar as-sabu'u bi fathi sin wa dhamm al-ba jam'i su ta ce as-siba fa akluhu haram to tun irin wannan dabba ya zama haram wannan hadisi rawahu muslim إمام مسلم يرويه وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ haka imam muslim ya rubuto amma kuma ba daga abu hurairah ba a wannan karan daga abdullahi dan abbas bilafzi da lafazin da manzon Allah ke cewa da lafazin da ke abdullahi dan abbas ke cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an kulli dinabin min as-siba sai ya kara wa kulli zi mikhlabin min at-tayr wa kulli zi mikhlabin min at-tayr da kuma dukkan ma'abucin wato farauta min at-tayr cikin tsuntsaye wato cikin tsuntsaye akwai tsuntsayen da suke farautar abu da yatsunsu yatsunsu na kafa da shi za su kama abu kamar shaho kenan zai yi kasa kasa sai ya dauki dan ko da mai da farkanta ko da abin da dinsa da dukkan wata dabba da take farauta da farkanta kamar su zalbe wanda zai zo ya kwanta yayi kamar ya mutu sai maciji ya zo kamar zai haɗe shi da ya sa ya fara haɗiyar kafar sai kuma sai ya bude yatsun sai kawai ya tafi da shi sama idan ya saba da shi ko sai ya fado da ya mutu shike nan sai to dukkan irin waɗannan tsuntsayen su ma haramun da sunna mu niklam shine farauta farce irin mai tsinin dan kafa ka da kafar tsuntsu da su da ya tsunsa ga tsini sannan kansu da farce wanda yake zai iya takar abu da shi ya lahanta shi ina fata ko bai وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص وانا حديثي an rutsu shi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare Jabir yace na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mulkin Allah su tabbata gare su da iyalan gidansa ya yi hani yau ma khaibar a ranar da aka yi yakin khaibar a shekara ta bakwai bayan hijira ya yi hani an lusumin sumurin ahaliya cin naman jakai na gida wato jaki na gida haramun ne cin namansa wa azina fi lusumin khayli amma ya yi izini dangane da halaccin cin naman doki babbar magana kenan mun tabakun alaihi hadisin ko bukhari da muslim sun rawaito wato kun yi tarboto ta ba muka yi ta kauce mata yau kuma sai muka zo kan karatu babu yadda muka yi ba sai mu dan ba lokacin da ake ta rikicin nan sai wani rubutu me hukuncin tun naman doki me hukuncin tun naman doki yau ga hadisin naman doki babu yadda muka yi bi ta kansa wa azina yayi izini fi lu'umil khayli dangane da cin na halaccin cin naman dawaki domin su ne alkhairi wa fi lafzin lil bukhari a wani lafazin na imam al bukhari yace wa rakhasa wato ya ba da rangume a iya cin naman dole ko ka ce azina ya ba da ilimi ko ka ce rakhasa ya ba da rahusa ya ba da rangume a iya wannan shine zance mafi inganci cikin dukkan zantukan da malamai za su yi dukkan wanda yace naman doki haramun ne ko yace makaruhi ne wallahi tallahi baya da hujja ko cikin qur'ani ko cikin hadisi an da ku ko da waɗanda suka ce karhanci ne ijtihadi suka yi ijtihadin da suka suka ce da Allah ya ambaci doki bai ce a ci ba a cikin suratul an'am ya ambato dabbobi da ake ci wal an'ama a cikin suratul nahl kai wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun al an'am sune tumaki da awaki da shanu da raƙuma Allah ya halitte su a gare ku lakum fiha dif'un wa manafi' a cikin su akwai abin da yake tsimama muku jikinku kamar fatunsu idan kuka ce za ku sarrafa su wajen yin takalma ko wajen yin safa ko wajen yin kofi ko wani abu ko kuma gashinsu in za ku sarrafa shi ta hanyar kamfanoni na zamani da na'urori na zamani a yi bargo da shi a yi rigar sanyi da shi a yi hula da shi a yi yana da duk ɗin kenan ko kuma a'a yanayin madara ta shanu wanda yake duk sanyi da ake idan mutum na shan madarar shanu sai ga cewa mura ba ta kama shi ita sai ga fulatin ruwa ya masa duka a daji ga sanyin munturu yana ta yawo yana bin shanu amma baya mura kai kana cikin gari kana ta mura kana hancin kana ta yoyo saboda madarar shanu duk ulmu manasi ta kan taimaka wajen a samu daidaitaccen yanayi tsakanin zafi da sanyi a jikin dan adam lokacin da sanyi ya tsanani sai ta dumama maka jikinka ta yadda darajar zafin za ta kai yadda za ta iya mukawama na wannan sanyin da ke zuwa daga waje ta yi resistance din shi ta yadda ba zai cutar da kai ba ina fata an fahimta duk untun kenan wa manafi da dangin amfani mai yawa ومنها تأكلون daga cikin su kuke ci ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون kuna ado da su lokacin da kuke dawowa daga kiwo da lokacin da kuke kola su ku tafi kiwo akwai ado mutum ya ga saniya ɗari bisa shi kadai ko tamanin ko hamsin ko ga shanu ga tumaki ga awaki har waka yake musu ba ka jin kuma yake cewa حين تريحون وحين تصرفون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس sukan ɗauki kayayyakin ku masu nauyi zuwa ga garin da ko ba za ku iya kaiwa ba sai na jibin goshi inda rabbakum da ra'ufur rahim lalle ubangiji mai rahama ne a gare ku mai jin ne gare ku sai Allah ce wal khayla wal bizala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun amma wal khayla dawaki wal bizala da alfadarai wal hamira da jakai litarkabuha waɗannan dan ku hausu ne wazina kuma ku yi ado da su duk sarki yakan bunƙasa ne idan yana da adadin dawaki masu yawa ya yi hawa ranar sallah ce ya hau da doki kaza ya duba bargasa ga yana dawaki ga sunan ba iyaka to wannan dan ku hausa ku yi ado da su litar ka buha wazina dan ku hausa kuma dan ku yi kwalliya da su wa ya khalqu ma la ta'lamun Allah zai halitta abin da ba ku sani ma nan gaba cikin na'urori da gawajin sama da sauransu wanda yanzu ake sarrafa da wadansu wanda sai nan gaba za a yi shine wa ya khalqu ma la ta'lamun biya daga kashin dukkan wata kila da nan gaba za a yi ta har kiyama ta tashi to su malamin suka sake amin suka ce da aka ambaci wannan da ake ci sai aka ambaci wannan da ake hawa ina fata mai da suka ce wal khayla wal bizala wal hamira suka ba dawaki hawa ake ba a ci dan wurin al'anam da aka ce min haka kullu su kuke ci to wannan in ba babu wannan hadisin daga manzon Allah da wannan yake hadin ya kai labari amma idan aka ce ga hadisi ya ce ta kuma ba wani istihadin ka don wani shi wanda aka saukarwa da ayar ya fi ka fahimta ko kai ne ka fi fahimta sai ya zo a ciki ka ga sai baka da fitowa kina don dai ba za ka ce kafin manzo Allah fahimta wannan ayar ba kuma idan aka kawo su waɗancan al'an'am aka ce a ci shi kenan sai na hausa sai na haura kumi tun da na mallaki na kuma ɗari ban taɓa yanka ko ɗaya na ci ba amma hawa nake na yara mu amma kuma a can wurin Allah bai lissafa su cikin hawa ya lissafa su cikin ne amma idan na hauna ya haramu ba ya haramu ba dukkan kokala dukkan malamai sun ijma'i akan wannan to a sai kowanne an faɗi bangare ne na amfanin da ake yi da shi saboda haka da aka zo kan waɗannan kuma duka da dukkan wani bayani da alkur'ani zai yi idan ka zo daga cikin hadisai ka nemi ƙarin bayani to shi ne abin da zai sa ka yi fahimtar qur'ani din daidai wa daidai da aka tuntuba da zaman na Allah suka nuna ana kun doki suka nuna ba jaki iri biyu ne in na gida ne bai halatta shi ba na daji ba mai zame din nan a baya ya halatta shi suka na riga mun muta وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد. انكر حديث عبد الله بن ابي اوفى الله تكاد الدابري yake ka zauna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato mun yaki tare da manzon Allah saba a gazawatin ya koki har guda bakwai na akulul jarat muna cin fara wato idan muka muka ci fara ko manzon Allah yana ganin bai taba hannun ba sai wannan mun cin fara ta halatta ko jalisa ta halatta ce muttafaqun alaihi imam al-bukhari wa muslim suka rawaito wannan hadisi وعن انس رضي الله عنه في قصه الارنب haka an karbo hadisi daga Anas bin Malik dangane da kissar zomo shine al-arnab qala yake fa zabaha wanda ya kama zomo din sai ya yanka fa ba'atha bi wariha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dauki cinya daya bayan ya dafa ko ya dafa ya aika wa manzon Allah da ita fa qabilahu sai manzon Allah ya karba karbar da manzon Allah ya nuna ne anan mutum zaman zomo kenan wannan hadisi kuma mutafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi an gane ku wato abin da ya kawo rigima akan maganar cin doki ko rashin cin doki a lokacin nan wato akwai tasarrufi da mutum zai akwai abin da ko gaskiya ce akwai hanyar da zaka bayyana mutane ita sai su fahimci ta yanzu inda ba wannan littafin a gaban ku wata wata rana kawai da zan sai zan magana kan cin doki to wannan sai zama abin da za a yi tunawa akan sa aboki amma yau tun da babu littafi da aka faro tun daga farko yau shekara nawa shekara nawa da fara karatu ma'ana shekara hudu ne cikin ta biyar kuma tun da aka faro ba a zo kan cin naman doki ba sai yau duk bayan kun ji dinne aka ce da aka zo kan wannan shi kenan sai zama sauki mutum ya fahimta to duk lokacin da kake son ka fahimtar da mutum addini ba sai kake ka tawar da tsora ba sai ka sa littafi ai kara ko kuma duk lokacin da muka zo kan hadisi za mu tattauna kan inganci ko rashin inganci kuma yana ko waɗansu mas'alolin sai mu ce kuma a duba littafi kaza a duba littafi kaza duk kuma ɗaliban ilimi suna bin wannan waɗansu kafin ma su zo nan gurin da littafin su sun duba sharhin hadisan da za a yi kafin su dan su ji abubuwan da za a faɗa sun ci karo da cikin littafin ina ne fahimta ina ne rashin wannan shine abin da ake so a tarbiyyanta al'umma da ita amma idan kawai lakta zan kira wanda zan ce yau zan yi bayani akan halaccin cin naman doki wata rana zan ce zan yi bayani akan cin naman doki ko ba littafi a gabana duk magana da zan yi ba ko wanda zai iya rike ba amma yanzu kowa da littafi a kansa duk wanda ya gani ya ga layi karkashin hadisi kafin gobe da zafi ya koma gida ya haddace kayansa da wani ya masa haranya go zai rufarin ne zuwa ga Jafar ya ce malam Jafar ya ce kaza karatu ranar kaza ko zai rufarin zuwa ne zuwa ga littafi da hadisi to wannan ita ce tarbiyya ta addini da ake so a bayo mutane amma idan mutum yana son ya kawo rudani shi kenan sai ta bincikawa idan yi nazarin sa shi kadai sai dan kona bunin rudani sai ya fasa shi cikin mutane gobe idan ta akan ya faɗa jibi ya wa'azi akan ya faɗa to sai ka rikita al'umma su ba su fahimci addinin ba kai baka ba su tarbiyya ta addini ba ka sa saboda ganganci da ko tasarrufin da kai su kare ta wani abin da ya inganta daga bakin manzon Allah shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ku yi wa mutane bayani ta hanyar da za su fahimta ku dora musu karatun da ya iya yi wa kwakwalansu su karba so kuke a karyata Allah da manzon sa ne duk mai hankali zai ce ba na so a karyata Allah da manzansa so nake a yi imani da Allah da manzansa so nake a gaskata Allah da manzansa to haka ya kamata a yi kuma cikin abin da yake ce su ja'izi ne sai wani ya zo da mummunan fahimta sai ya ce ai cin naman doki din nan sunna ne idan ya ce sunna ne dai ko ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi idan ko ya zama wajibi ma'ana idan mutum har ya zo duniya ya koma bai taɓa cin naman doki ba yana da halin da zai iya sayan doki ko zai karo karo da wani ya haramun kenan ba kaga anan mutum ya yi kari cikin addini da mummunan fahimtar sa ko yace ni sabanci ne yana nufin duk wanda ya shi yana da wani fifiko na lada wanda bai taba cewa baya da wannan lada kaga nan ma yayi kari cikin addini lokacin da manzo Allah ya bayani ba maganar sunna yake ko wajibi ko musabanci ba abin da yake magana ba ya mutane abin da yake halal ne su inda za ka zo duniya ka shekara ɗari har ka koma ga Allah baka taba cin doki ba idan ka ji za a tambaye ka cikin kabari ka ci doki ko baka ci ba to haka in baka ci kaza ba haka in baka ci nago ba haka in baka ci saniya ba an yi bayanin halaccin su ne amma ba sai dole ka je ka nemo ka ci ba a ɗabi'ar kan ka zanto ba ka san ciki kenan sai wani ce dame to duk abin da yake bai kai wannan wajibcin da muhimmanci ba mutum ne dole bai taɓa yin sallah ba zai kai labari da yake ma bai taɓa yin azumi ba zai kai labari to duka ɗauko waɗannan ababen wanda mutum ba zai tsira ba a kiyama sai da su sai ka yi rigima a kan sai a fahimce ka amma idan ka ɗauko wani abu da ja'iri har mutane su yi karo karo wai su rinka tara kuɗi a masallaci har wajen dubu ɗari don su sai doki kuma su yanka su kira wakilin BBC dan Allah yanzu wannan ko aikin lada ne lokacin da kai haka bai kai da duk da wannan da lokacin za ka aikata wani abu na ibada wanda kake bukatar lada wajen ubangiji ne da shirin tawa to wannan shine inda aka yi kuskura amma mas'alar asalin ta halal ne cin nama doki amma inda aka yi kuskuren daukan cewa wajibi ko mustahabbi ko wanda bai taba ci ba wato baya daidai da wanda ya taba ci ta fuskar falala wanda yana da lada wanda ya hasara wannan lada ko jelantawa mutane da kiran wakilin BBC da kawo hayaniya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma waɗanda suka fi wannan kuskure da suka zo tashin gyara sai kuma suka ce su kuma gaba ɗaya na ga wata fatawa da wani kwamitin fatawa na jama'a sanar islam aka bude wata mutum wani malami a nan garin wani malami a borno wani suka je sakkwato suka yi shirme suka ce haramun ne kaga wannan shirme ne sai a musu dariya inda ake bincike ilimi sai su ɗauka kawai da shekarunsu za su yi za su yi fatawa ita kuɗa ilimi ake yi shekaru ba ba da shekaru inda shekaru ne ba ga da su girma da yawa a gari birni da kawai sai su ta fatawa ba mu ba da shekaru yake fatawa ba da bincike da ilimi yake fatawa Allah gani ko wallahi sai daga liwa har rubuta su kai cikin harshen turanci da harshen Hausa wai fatawar jama'atu rasul islam idan aka gani a wata kasar da ya za a malace wannan sune malaman mu sune yan fatawar mu kuma din fatawar mu kenan dan da kaga ni kaga shirme a ciki da kaga ni kaga jahilci ya bayyana cikin takaddum tun daga kafin ka farko har karshe babu inda babu jahilci Allah rufa mana asiri wallahi yadda da cikin nan za su yi suna so su rufa kansu a cikin su dawo su karatu na gaske kuma su sanya tsoron Allah cikin lamuran su amma in ba ka fahimta suna zagi wasu kan su zagi wai yara an kawo rigima an kawo mai ne ba wani rigima yi mana bayani yadda zamu fahimta ba mu da tafi kawo aya kawo hadisi yadda za su ayyanta za ta fiye in farko da Allah rufa ma ka isa ba da da shekaru ka daɗe kana yi wannan ba shi ne ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب من زمان الله صلى الله عليه وسلم يا يهني دنجني دكتي نوعك الدبوبي guda hudu idan an ce addabba dukkan abin da ke tafiya a bankasa sawa'un jirgi yake da kafa biyu yake tafiya da kafa hudu yake tafiya kuma shi dabba dan adam ne ko ba dan adam ba a lafazin a larabcin alqur'ani dabba ta ta ci komai cikin halittun da ke tafiya ban kasa Allah ya ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yaduru bi janahihi illa ummun amsalukum وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير كذا دابة أنا تاسفي قوة تاسفي متين تاسفي tsuntsu tاسفي dabbobi da muka sani sauran manzo Allah ya hani dangane da kashe dabbobi guda hudu na farko annamla tururuwa ba za ka kashe tururuwa ba na biyu wan nahla kudan zuma ba za ka kashe kudan zuma ba fahimta albarka ta tare ita yakan yi mutum ya sarabin mukhtalifan alwanuhu fihi شفاء للناس تجد الشفاء والهدهد دكاهوه كو الهدهد بلا هكذا شبا والسورة wannan surat din ne ban san shi ba da Hausa amma bari in faɗi sukan shi kamar da jini a kamus din larabci ne suka ce wani tsuntsu ne mai katon kai da dogon bai an fahimta ko katon kai yake da shi da dogon bai sannan kuma yana da tuttuke manya-manya sannan cikinsa launin fari ne bayansa kuma kore damuwa yi ba ga dake ba kun gane sannan yana bin kananan tsuntsaye ya farauce su cinye ba wani mutumin gandun daji ne a nan ita wato kana nufin kila akwai su a wata kasa a nan babu ba mamaki ba mamaki a samu wani nau'i na tsuntsaye a waɗansu kasashe da munan babu da su ba na kira mu ba su suna ko ya kasance muna da su a nan gurin su kuma a can ba su da akwai irin wannan bambanta ba wani wani ɗalibi da muke karatu shi a jami'ar Madina yake tambaya ta ka taɓa ganin rakumi haka a fili cikin da yake abin da bai taɓa ganin zakuri ba akwai wani kuma aka zo ana aka ce giwa aka yi ta kokarin fasara masa inda giwa take ya kasa ganewa ni da wadannan tafa to akan samu irin wannan ko tsuntsaye ko abin da in banda yanzu ma da na'urori suka yawa ta hanyar talabijin da menene mutum zai iya gana abubuwa da yawa amma in ba haka ba sai ka samu akwai na a nan babu shi a nan gudu to wannan dai shine as-surat haka sifarsa take a kamusul larabci an gane ko manzo Allah ya hana cin waɗannan dabbobi guda hudu ka kashe su kai to halat haram hanan kifan su ya nuna haramcin ne su su domin ba za a ci su da rai ba tun da ya hana a kai su ma'ana ba za a ci kenan domin duk abin da aka ce ka ci ma'ana ya halatta ne kenan a kai shi a yanka shi kenan ko a sarrafa shi ba ta hanyar yanka ba kamar fara da za ta mutu da kanta nan da wata wuri za ka yi kisa kana nabi yanzu ya halatta mutu waɗannan ai ita ruwan zuma din daban amma shi kudan zuma din ka fara yadda ake fara fara ka soye ka ci ya halata shi ne muke magana yawan nan yau wannan wata mas'ala ce ta daban wato akan faɗi asalin hukunci a shari'a sai kuma a faɗi wani hukunci sabo wanda larura ta haifar da shi yanzu kashe waɗannan nau'ikan ababe da aka ambata a nan guda hudu ne matsayin kashe su a musulunci haramun manzo Allah ya hana kashe to sai zan tura su cutar da kai kamar goma ta za ta cutar da kai ya halatta ka fesa mata wani abin da yake zai kore ta ko ya kashe a lokacin dan ceton kanka sai su yi wata ta fito a tsakiyar gidanka ko tsakiyar ɗakinka ya halatta ka fesa mata magani dan ta ko ta yi wata zo ta yi ta mata gidaje a gona za ta lalata musu gonarka min duk inda kike za ka ta lalata wurin sai ka sanya mata magani don ta kaula ta koma wani waje to wannan da ruwan kenan amma ha kai mutum ya zo ya kashe ba tare da wani dalili ba shine abin da yake harama ina ba da gurbin ta wannan hadisi rawahu ahmad wa abu dawud wa sahahahu ibn hibban hadisi ne sahihi وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد لي قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان وانا حديث عن كربو دقاء ابن أبي عمار الله تقال الدابري في قلت لجابر ما تد جابر بن عبد الله الضبع طيب لي لفظا الضبع da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da tsura ita ce azzabu kaga kishiyar fassara da muka saba azzabu shi ake fassara tsura da wanda azzabu kuma cin keci ne wanda yayi kama da tsura amma ba samu da ne ba akwai kamar cece da ya gani ido shi ne azzib an gane ko azzabu shi ne kuma wato tsura waɗansu kuma suka yi kishiyar fassaran haka cewa azzabu dai ita ce tsura azzabu shi ne kalkeci to cikin biyun idan muka samu wanda ya san daji sosai wanne ne yake ya faye kai wa tumaki da awaki farmaki kura ko keke ce wanne fi farna a ciki karfe ce wanda wanda wanda ya fi farna ga tumaki ko garken awaki ko garken tumaki to lallai shine azzib wato wato idan mutum ya gansu inda ta fuska ne zai ga sun yi kama da juna amma abin da ke faruwa ta bayan su kura daga baya a dudduke take ko ba haka ba amma su ko a dage ke kirki kuma ya duk barna kamar da suka wannan ne haka wani malamin ya faɗa mun idan fassarar ta yi dai shi ne ma ta yi kuskure Allah ya raga bara eh na fi gamsuwa da cewa azzibin ne kirkeci abban kuma kura an gane ko to to bari mu ga hadisin tun yanzu mu dauka cewa kan kura kura ita ce ake kira da mai abbabu a wannan fasara daga nan idan wani je yau bincike ya kawo mana kishiyar haka sai mu karba nan gaba amma dai a yanzu wannan shi muka rinjayar a nan gudu abbabu wato kirkeci kenan a kura kenan azzubi shine kirkeci a kuntu da jabir ibn abi ammar yace na ce da jabir dan abdullahi abbabu kura sayyidun hiri shin a bar farauta ce ya halatta a farauta ta naman ta qala na'am yace eh ya halatta kuntu sai nace da shi qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne faɗa hakan ko ijtihadin ka ne kai yayi qala na'am yace eh manzo Allah ne faɗa ma'ana tun naman kula ya halatta ce rawahu ahmad wal arba'a wa sahahahu al-bukhari wa ibn hibban kana da jikoki ya yi kyau ma'ana kuya tana farautar tana farautar kuma ta yi sannan tana da fikoki to wannan shi ne malamai suka ce wancan hadisi na kullu zunabi min siba fa akalu haram am ne zaro kuna daga cikin su a halatta khas wala ta'arudu bainal am wal khas an turo ta ne daga cikin dangin umumin abin da yake haramun ne sai aka ware ta ita kada aka ce ita ta halatta irin yadda aka turo ahlul kitab daga cikin dukkan jinsin kafirai aka ce ya halatta cin yankan su sauran kafirai kuma aka ce ya halatta amma dan an ce yankan su wannan bai nuna cewa sun fita daga cikin sahun kafirai ba ha kura ma dan an ba da halaccin cinta wannan bai kai daga cikin zainabu min sibai ba amma tana da hadisin ta khas la ta'arudu bainal abu wal khas an bai da ku وأن حديث رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان آه وصححه البخاري وابن حبان حديث صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الأنفس an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi shi Abdullahi dan Umar an tambaye shi dangane da al-qunfus al-qunfus zuciya kenan ya halatta da qunfus ko bai halatta ba فقال سيدي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية sai karanta wannan ayar mai ilimi da wannan ayar yana da duk abin da bai kisiri da tsohon wannan ayar ba halal ne an gane ko لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا آد فإن لم يغفر الله شيء معناه أبابي بدأت ولا آية من سواكين حرام نفرقوا ميتة نبي دم مسفوح نأكو لحم خنزير نهدو wato fisk wa illa da zairin lahi abinda duk ba a sunan Allah kai ba to kaga nan kun tabbata cikin wannan jami'i shi abinda Abdullahi da Umar ya fahimta kenan fa qala shaykhun indahu sai wani dattijo a wurin sa yake da shi sami'tu Abu Hurairah ya yaqulu naji Abu Hurairah yana cewa ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم an ambaci dukiya ko wajen manzon Allah fa qala manzon Allah sai yace innaha khabithatun min al-khaba'ith khabithatun min al-khaba'ith yake khabisa ai mummunar abaci munar khaba'is suna cikin munanan ababai fa qala ibn umar fa abdullah da umar yake idan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadha in in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadha in manzon Allah ya faɗa ka fa huwa kama qala to abinda manzon Allah ya faɗa shine magana ta wata ku an ji gefe guda in manzon Allah ya faɗa wannan to amma inda hadisi yake shi wannan hadisin da yake akhrajahu ahmad wa abu dawud wa isnaduhu da'if inda hadisin ya inganta da namun mun sai ya zo ne haramun amma yanzu tun da ba mu da hadisin da ya inganta tana da a matsayin ta na halal wani da zai zo haramta ta ba tun da ba ta shiga cikin zina da minas ba ba ta shiga cikin zina da khalalin minas sahiri ina fata fahimta yanzu duk wanda ya da'awar haramcin ta sai ya sai kawo hadisi in ya zamu ya kawo wani hadisin ba wannan ba kuma wancan din ya inganta to shikenan sai a karba a ce to haramun ce amma in ba haka ba sai tabqa alal asl sai mu ɗauka cewa kawai halal ce. Na'am. Yayi ban tsaya dogon bayani akan khabisa dan batun hadisin da yake amma inda hadisin ma ya inganta da sai mu zo mu ta rikici akan cewa khabisa ya nuna ta zama haramun domin khabisa ba nuna ta zama haramun domin da manzo Allah ya siffanta tafarnuwa cewa khabis amma tafarnuwa haramun ce ba haramun mace ba amma manzo Allah ya siffanta ta da khabitha ce al-khubuz an gane ko sai dai kai abin da malam dauna take so ka ce wato khabitha bin adam ta zama aljana ke min al-khaba'is ba lalle bane ta zama haka kai zan yi tasbihi kamar yadda manzo Allah ya ce al-kalbu al-aswad shaytanun bakin da daga cikin hadisi sai ce ya dace da amma tasbihi ina fata mun da kamar kuma lokacin da manzo Allah ya hau dokin Abu Talha ne yace laqad wajadtuhu baharan yace ai ko ji ne wannan dokin abin da yake nufi wajen ne gudu
tana da abubuwa da yawa za ka kawo zuciya idan ka mutu fita
da kwarya sai ka neme ka karasa wannan haka ne ni ma na gani da ido na wannan ba jama'a idan aka suka yi ta kudu tukunya ko da wani abu to ba za ka zo ka same ta ba
wannan ba jama'a
ba da duk wannan abin da kake da shi na umci ba shi kenan cewa ta zama haramun ba sai kana da nasi yau ai amma yanzu wannan gaskiya mutum zai tsorata ka ki ne abu ka zo ka nemi ka rasa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها وانا حديث عن كركوش لك عبد الله بن عمر الله سكاري دا غريبي يتي من الله يا هني جنن دا الجلالة ba wata dabba wanda sunanta aljallala amma lafazin aljallala sifa ce ta dukkan dabbar da ke cin najasa ko laƙumi ne yake cin kashi ko tumaki ko awaki idan suna cin kashi ko ko ko shanu ko kaji duk dabbar da ke cin najasa to ita ce ake kira jallala an gane ku abdullahi da umar yake naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jallalati wa albaniha manzo Allah ya hana cin dukkan dabbar da ke cin najasa kuma ya hana shan nonanta ma'ana idan kana da kaji da suke yawo a nan cikin gari ko kusa da bayan gari suna cin najasa to ba za ka yanka wannan kajin ka ci ba haka ne idan kana da tumaki da awaki cikin tumakin da aka samu waɗanda suke cin najisa baya halatta ka ci baya halatta ka shanu nan haka shanu haka awaki duka ko ba wace ce ba wai ko wannan gari eh ban yi ba in ka saya ai baka sani ba abinda baka sani ba ai ba za a hukunta ka da shi ba ka je ka sayo kaji ba kai kake wace da ba wannan ba za a ce ka tambayi mai ita shi tana cin najasa ko ba ta ce ba ba wanda yake ka wani tambayar ka je ka yanka kayanka a kun da aka ce ya lata ita ba dan mutum zai sayar in mutum ya san tana cin najasa ba zai kama ta je sayar da ita ba ina jin ka eh ku saurara eh mm.
amma da ita taba ne wannan da abu ne da ko da ko da ko da malam ya mahala da ba ta abin da za ka yi shi ne kawai ka ɗauka nemo asar na sahabbai sai ka huta asar ɗin sahabbai abin da suka nuna waɗannan dabbobi da suke cin najasa haramun ne cin su in ko har ana so a ci to sai suka ware raƙuma da shanu a tsaure su ko a killace su a wani wuri tsawon kwana talatin ce da ba sa cin komai sai abin da yake abin nan kaga wancan najasar da suka ci yanzu ta yi ne ta riga ta fice daga jikinsu yanzu suna cin abin nan tumaki da awaki suka ce wannan tsawon sati guda kaji tsawon kwana uku a killace su cikin wani akurki ina ba za mu fahimta ba sa cin komai sai tsaba da abin da yake ba da ita ba har kwana uku to wacce ne da ta riga ta kauce shi ke nan fiyar da ya huta eh shi ke nan duka abin da yake kaji ko dangin kaji domin kamar zabi kamar agwagwa kamar talatala duk ba dangi dai bane ba to sai a ɗauke ta haka kike na riga huta a fara na sahabbai sun nuna haka waɗansu ma kamar abdullahi dan umar kina ganin ko ma raƙumin ne ko ma menene ba sai ya kai wata ɗaya ba kai dai dan ka ɗaure shi kwana uku ya wadatar haka abdullahi dan umar yake gani kamar yadda asar ɗin sai cikin wato musamman na abubakar ibn abi shayba ina fata mu hinta maganar da kafa da tana da karfi ta cewa idan an lura mai tafi ci dan akwai da su zanto galibin abin da kake ci shi ne na nasa akwai da su zanto galibin abin da kake ci ba na nasa bane amma in ta ganin sa kuma za ta ci to amma da fita daga shakka shi ne mutum ya tsore ta din wannan tsawon lokaci shi ne ya abin nan dan ga yadda sahabbai suka bi za su bambance tsakanin mai ci da yawa ko mai ci kadan ba to mun gama da mu hadisi na gaba wannan hadisi akhrajahu al-arba'a illa an-nasa'i malama hadisi yanzu su sun rawaito in banda na sa'i wa hassana wa tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wa an abi qatada radiyallahu anhu hadisi ne sahih wa an abi qatada radiyallahu anhu fi qissati himar al-wahshi an karɓo hadisi daga abu qatada Allah ya kare da gare shi a cikin labarin jakin daji shine al-himar al-wahshi fa akala minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aka wa manzon Allah sai shi wannan sunan cin jaki na daji wato halal ne muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim da sunan hadith wa ana asma binti abi bakr radiyallahu anhu ma qalat naharna ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan fa akalnahu an karbo hadisi daga asma binti abi bakr Allah ya kare da gare ta take lokacin manzon Allah mun soke doki irin yadda ake soke rakumi fa akalnahu ko muka ci kayan mu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن كان قول عبد الله بن عباس الله قال ادعى غريب قال يتي أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أكل الضب أن تدمو سين الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن كبجر من الله wato waɗansu kaɓar ne kayan abinci da aka kawo waɗansu ne suka dabo abin da damo suka aikowa da manzan Allah da aka kawo gaban shi aka ajiye sai bai ci ba sai kawai gina wani ne ya kwanin gabansa ya yi kan manzo Allah ya manzo Allah ya ko sai da dauka shi da manzo Allah ya sai cikin shi da shi ya kace da manzo Allah ne ta baka ci ba yace babu shi a garin mu da haka ban saba da cin naman sa haramun ne ce ba haramun bane amma babu shi a garin mu da haka ban saba da cin shi ba an gane ko to shi damo yana da ban mamaki cikin dabbobi cikin dabbobi shine suka ce wanda baya kai ruwa in dai ya samu iska mai sanyi ya shaka shi kenan ba sai ya sha ruwa ba kuma cikin kowane kwana arba'in so ɗaya ke yin bawali su go ɗaya ɗin haka din naman sa yana kara karfin mazakuta har waɗansu ma masana suke cewa bai kamata ka ci da yawa ba don karfin ka idan kana cin naman sa da yawa to karfin ka da yawa har kam karfin iyalinka an bai da wani na cin na'am kuma idan sanyi ya zo idan ya shiga ramin sa baya fita sai sanyi ya wuce shi ne gara ya shiga kenan a sai an gama sanyi sannan a ina da dabarun a tururuwa ma take da dabaran ajiye abinci ban na salati tururuwa ba abincin shekara take ajiyewa to da masana kuma dango wato na da abubuwan mamaki masu tsarin yawan gaske wannan hadisi mun tabbata na alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa na abdurrahman bin usman al-qurashi radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdurrahman ابن عثمان القرشي الذي قال الجابري أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أن كتب حديث لدى عبد الرحمن بن عثمان القرشي يقول أن طبيبا وللكتا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تنبئي من قال عن الضفدع دنجل القواتي يجعلها في دواء ya halatta ya ɗauki naman kwado don ya sa cikin magani a haɗa wani magani falaha an kadda ya manzo Allah sai bai halatta kashe su ba ma'ana tun da bai halatta kashe su bai halatta ne tun namun su tun namun kwado ka ta akwai kwado akwai kuma wani mai kama da shi wanda a birnin da jigo wani garin da su suke fasoniya sosai a nan Najeriya ba na so ga gudun garin da kamar da su ce na ce musu kaza amma na yi makaranta a garin sosai yake so wannan eh ni ban ce ba sun rufe haɗe da ni ban ce ba ni ban ce kuma ban ce haɗe da ba wannan gurin suka faɗa to kun ga maza Allah ya hana babu kaidi wa zaba'ihi babin da yake magana dangane da farauta wa zaba'ihi da kuma yanka az-zaba'ih jam'i ne na zabiha الذبيحة دبا دا أكي ينكاتا يا يا سفر ينكات تكي أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو سيد أو زرع التقط التقط من أجره كل يوم قيراط متفق عليه an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah ya ce man ittakhadha kalban dukkan wanda ya riki kare ya ajiye a gidansa illa kalba ma yatin sai fa in kare ne wanda zai rika raka dabbobin ka wajen kiwo aw sayni ko kuma in kare ne wanda zaka yi farauta da shi aw zar'in ko kuma in kare ne wanda zai rika maka gadi na gonarka amma in ba haka ba kuwa in tukusa min ajrihi kullu yawmin qiratu kullun sai an rage maka gurgurdan qiratu daga cikin ayyukan ladanka kai aikin ladan da ko qiratu ajiye saboda ka ajiye kare a gidanka amma sai mutum zai amfani da shi guda ku babu laifi idan mutum zai amfani da kare don yin farauta idan mutum zai amfani da kare don mai tsare maka dabbobinka idan mutum zai amfani da kare don saboda eh wai ya tsare masa gonarsa a tun da kawo a wancan lokacin su an sun fi yin amfani da su wajen tsare musu gona sama da yi gida kuma za Allah ya bayani gwargwadon yadda halayen mutane suke a wancan lokacin a yanzu idan ka ajiye shi a gidan dan maka gadi babu ne ya shiga cikin tsare abin nan domin da shanu da gona da zai tsare maka duk ba dukiya wace ba to gida ba kuma ai dukiyar ka ce da haka idan ka dauka cewa a nan gurin baka cikin wannan haramci amma a ce kawai ba gadi yake maka ba kai dai kayan shi awon lukon kare ne to kullum za a rike maka kirafi daga cikin ladan ka bisa manzo Allah bai ce ka kawo da muka sai maka zaki sai maka gadi ba ko ka kawo kula ko ka kawo zaki wanda sun fi kare karfi to matsalar su shine ba su da alƙawari irin shi kare cikin dabbobi ba wanda ya fi alƙawari in da ka fasa alƙawari irin makare za ka tafi sannan shi ba zai bankasa ba zai cinye ka amma duk wanda ya yi zaki kan wata rana zaki ya yi wayar sa abinci magana ta gari to ba lantara da masa duk waɗannan ba su da alƙawari shi ma sai dai waɗansu karnuka irin wannan ke kawai mai kasashen waje masu faɗan nan su ma suna da matsala in sun yi da yawa sai dai mutum ya harbe su saboda faɗin su ya yi yawa suna iya farautar mutum suna nan a cikin abin da al-Imam al-Qurtubi mai mai littafin al-Jami' da Ahkam al-Qur'an malamin da zai kuma zabar malikiya a karfe na biyar haka zuwa na Imam al-Qurtubi ne kuma wanda shi gashi da tsawo gashi da jiki sai aka kira wasu wata rana zai bayar da mun darasi inda zai bayar da darasin kan dutse ne to kan da babban mutum haka da mai kima wajen hawa dutse ya gare yana hawa wato ya zauna sai hakiki kai ya kasa numfashin sai na sai ya zo da yake malami ne ya sa abin da ke sai kafin ya ce sai ya ce alkal sai ya ci gaba da fassarar menene alkalba a cikin kamus din larabci wata dabba ce mai kaza mai kaza mai kaza me za su kal wato amfanin kare da abin da kare ya fice da shi ga rikon alkawali ga kaza ga kaza ya ta kawowa har ma ya mantar da su ne suke ciki saboda Allah ya bashi fasaha can gurin sai ce illar kare guda ɗaya ce idan aka yi kare sai masa idan aka yi bako sai masa haushi kaga ya mai da su ne karnuka sun cikin hikima ga gaya musu wani وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo daga adi bin hatim Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah ya ce idza arsalta kalbaka idan ka tashi shuna karanka dan ya kamo maka zomo ko ya kamo maka abin da kake son ka farauta fadhkur ismallahi alaihi sai ka ambaci sunan Allah abin da kace masa ish kama sai ka ce bismillah sai fita a guje wato kana ganin zomo daga nesa kana son ka kamo shi sai ka sabawa karanka training din zaka bashi horon zaka bashi da kace bismillah sai fita a guje an gane ko fadhkur ismallah alaihi ka ambaci sunan Allah akan shi fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadhbahu idan yaje kamo wannan abin farauta din ka je ka riski abin da rai bai riga ya mutu ba sai ka kama daga bakinsa sai ka yanka wa in adraktahu qad qatala in ka samu ya riga ya kashe wannan abin wa lam ya'kul minhu bai riga ya ci komai a cikin sa ba fakul fakulhu sai ka karbi kayan ka je ka fede sai ka ci kayan ka domin kashewar da yi daidai da yankan ka tunda kayan bismillah lokacin da kai mai ka tura shi wa in wajadta ma kalbika kalban ghayrahu wa qad qatala fala ta'kul in ka je ka samu ka shuna kayan ka ce bismillah ashe can wani kuma ya shuna kayan sa shi ko baka sani ba ya bismillah ko bai ba sai su biyun suka kama wannan dabbar ka je ka samu dabbar ta mutu to ba za ka ci ba an gane ko fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu dan baka sani ba karanka ne kace wannan abin farautar ko wancan dai karan da aka turo in karanka ne ka yi bismillah amma wancan fa baka yi bismillah ba da haka baka da tabbas akai wa in wajadta ma akal na'am shine wa in ramaita bi sahmika idan ka tashi jifa da mashi dan ka jefi barewa dan ka jefi zomo dan ka jefi dukkan wani abu da zaka jefa da mashi fadkur ismallahi ta'ala fadkur ismallahi ta'ala ambaci sunan Allah kace bismillah sai ka jefa an gane ko fa in ghaba anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmik lokacin da ka jefa mashi dabbar tana ta tafiya mashin na binta yana takarta sai ta tafi wani wuri sai ta je ta fadi ka zo kai ta bincika ma ina take har ka zo ka same ta ka samu ko mashin ka ne kawai a wurin akan wannan dabbar fakul in ci ita yace to sai ka ci in kana so wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i inda ka jefi dabbar da mashin ka sai kuma ta je ta fada ruwa sai ta mutu a ciki sai ka zo ka same ta fala ta akul to ba za ka ci ba dan ba za ka baka sani mashin ka ne ya kashe ta ko ruwa ne ya kashe ta in ruwa ya kashe ta ta zaune mushi in ko mashin ka ne ya kashe ta ta zama halal to yanzu rashin wannan dabbar din shi yasa ba za ka ci ba kun ga ladabin farauta cikin addinin musulunci kenan ba farauta irin ta yan tauri ba wanda za a je ana kashe kashe ana kidan gangi ana muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha lafzu muslim wannan lafzin muslim ne wa an adi radiyallahu anhu qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sayd al-mi'rab an karbo daga adi radiyallahu anhu yace na tambayi manzon Allah an sayd al-mi'rab menene al-mi'rab yayi lamba a kasa sahamun bilarish mashi wanda bai da kunnuwa tsinin mashi kawai kasan mashi guda biyu ne akwai mai kunnuwa haka akwai kuma mara kunnuwa kawai tsinin kan ne haka to shi ne almirat kenan يصيب بأرضه وقيل إنه أصل في طرفها حديدة يرمي بها الصائف wato abin da ake nufi da almiras kenan mashi wanda yake baya da kunnuwa wato sai tsinin kan wadanda suka ce sanda ce asali daga kanta kuma sai aka sa karfe shine almiras na tambaye manzon Allah yin farauta da sanda wadda a kanta an sa mata wani karfe dan ta kashe idan ta samu abu fa qala sai manzon Allah ce in asabta bi haddihi fa kul lokacin da ka jefa in ka samu abin da tsinin kan wanda ke shine karfe din fa kul to sai ka ci wa in asabta bi ardihi idan ko da ka jefa mashin sai ya rikide sai jikin sandar ne sai ya doke wannan dabbar sai ta fadi da mutu fa qatala sai ya kashe wannan dabba fa innahu waqizun to wannan bai halatta ba kace ya zama waqi waqi da dabbar da aka yi ta duka da ta mutu da duka ta mutu ba da abin nan ba ita ce kuma al-mawquzat fala ta akul to lokacin ba za ka ci ba ina fatan kun fahimci wannan hadisi وعن ابي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكل ما لم يمتن wato idan ka je idan ka je dabba da mashinka fa gaba anka dabbar ta gudu wato ga mashin a take a jikinta tana ta gudu har ta je ta fada a wani wuri fa adraktahu kai ka neman sai ka je ka same ta fa kulhu to sai ka ci kayanka malam yamtun mutakar bata fara wari ba kamar ya ta fara wari kila yau ka jefe ta da yamma ta gudu da mashin kana kallo kana ta mimbarewa da mashin baka same ta ba ta fada cikin wani kwazazzabo ko cikin wani rami kai ta nema baka ganta ba wace gari ka fito da safe kana ta yawo sai ka je ka samu ga dabbar ga mashin a take ka san mashin ka ne kace ta halal ne amma in ta fara doyi a wannan lokacin to bai halatta kace ina fatan kun fahimta na'am wajen duka da sandar sun suna kuma da suna cewa in dai jini ya fito ka doke da sanda kuma jini ya fito da wannan lokaci wala ta tawili wala bai da hujja ba abubakar zairi ba ko sun ce sun kuma hujja bai da ita dan wannan hadisin hujja ne a kansa manzo Allah ce za a sabta bi ardihi ardihi shine fadin sandar a madadin ka take ta kan fa katala fa innahu wakil haka manzo Allah ce fa innahu wakil ba tare da tafsili ba ونزل أن ترك الاستفسار منزلة العموم في المقال haka suka ce idan manzo Allah ya kawo magana ba tare da ya istifsal ba to ana daukar ta a matsayin umumi kenan wato wani ba zai zo bai ce ba a injini ya fito kaza injini bai fito ba kaza ta zama umumi ba za a ce wa an Aisha radiyallahu anha anna qauman qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo daga Aisha ta ce waɗansu mutane sun zo sun ce da manzon Allah inna qauman ya tuna na bil lahmi akwai waɗansu sukan zo mana da nama la nagari ba mu sani ba a zakar sumallah a zakar sumallahi alaihi amla shin sun ambaci Allah wajen yanka ko ba su yi ba ba mu sani ba fa qala sai manzon Allah ce sammullah alaihi antum yaquluhu to ku kun bismillah mana ku ci kayan ku haka manzon Allah ce ma'ana kaga sai kana tuhumar ka wani mutum ya kawo ma nama daga garin su daga kauyen su daga karkarar su ce to ban sani ba ko sun in bismillah ko ba su yi ba sani manzo Allah ce kai sai kai bismillah kace tun dare musulmi ne sai kawo ma zaka dauke su a kikkiawan zuciya sun yi sun yi bismillah رواه البخاري وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف من ذا الله يا يهني دنجل الخذف الخذف بن سيد لا فسر كده هو سوا وتواساني أكي نجي في سيني أجي تقوى sai mutum ya jefa tsakuwa ya sa tsakuwa akan babban dan yatsarsa sai ya sa dan yatsan da ke yi masa haka ya rike kan sai balla haka shine al-khazf kaga duk yaran da dai duk wanda ya taso yayi wannan wasa to amma yanzu kowa tunda yara duk ana zaune a gunni ko sai na kawai da suke yi sosai sunan ma mutum ya fita ya sunan wannan wasa Allah yar balle ai Hausa ce wanda ka sana ta yanzu kam kila shine zai kusanto da ma'ana me me wani kacce kacce to wancan malam ya ce sunan shi kacce kun dai fahimci maganar ku kuje ku fassara da komai da za ku fassara amma da kun fahimci alkhaz manzon Allah ya yi hali dangane da alkhaz wato mutum ya tsora karamin tsakuwa akan babban dan yatsa ya balla shi haka dan ya jefo da shi ya hana wa qala yace innaha la tasibu saydan wannan abin da kake ba za ta iya farauto maka wani abin farauta ba wala tanka wa aduwan ko ba za ta iya lahanta abokin adawarka ba walakin na takfir sunna amma tana karya hakori ila haka wajen tsotsayi sai ka je karya wani hakori wa tasqa al aina kuma takan cutar da idan mutum kila ka fitarwa da wani idan sa da wannan tsakwa din to shi sai ya hana wato illatun nahi kenan manzon Allah ya bayani bayan an hana an ce haramun ne to kamar wani tambaya me yasa ta zama haramun manzon Allah sai nuna ba ta da amfani sai cutarwa ba ta da amfani dan ba ta iya farauto abu ba ta iya kashe dabba ba ta iya lahanta abokin adawa ko ba haka ba sannan kuma ga cutarwa cutarwa ta shine wato karya hakorin mutum ko kuma lahantar da mutum a idansa to tunda ko abin ya zama ba amfani a cikin sai cutarwa ka'idar shari'a za ta haramta wannan abin mutabaqan alaihi wal lafzu li muslim وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التي لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا kar ku riki wani abu wanda yake da rai a matsayin ku rika auna shi wajen koyon harbi gharaz abinda zaka auna shi kai saitin sa wajen koyon harbi ya halatta mu koyon harbi harbi da bindiga harbi da kibiya jifa da mashi duk wannan daga cikin istidadi na jihadi yanzu cikin muna idan aka ce suwa suka iya baka ba su da yawa ba suwa suka iya sanda ba su da yawa wannan kuma duk ma'ana da mun zama dubogi kawai haka kuma wallahi bai halatta ba wannan zama haka dole sai an koya wallahi kuwa mutum ya je kawai ya je samu makiyaya su koya masa kibiya sosai tana da amfani mai tarin yawan gaske su koya ma da ake sarrafa kwari da baka da menene yana da kyau to wajen koyan ne ma sai manzo Allah ya ce idan kana so ka auna abu kar ka auna abu mai rai ka iya sa tuffa ka iya sa kankana ka iya sa kabewa ka rinka auna ta daga nesa kaga zaka same ta da kibiya ko amma ba zai ka kawo wani abu mai rai ba ka kawo jaki ko rago ko sa ko wani abu kace zaka koyi harbi da shi ko wani tsuntsu kace zaka koyi harbi da shi ba amma ba kake koyan harbi ne dan lahanta shi zaka yi cutar da shi zaka yi sai dai kai da abin da yake ba mai rai ba rawahu muslim وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر عن كعب حديث كعب ابن مالك wato wata mace ta yanka shatan wata akwai ta bi hajarin da kaifin dutse wato dutse ta samu irin daga ruwan dutsen za ga daga gefen sa akwai kaifi sai ta amfani da shi wajen yankawa fasu idan da biyu sallallahu alaihi wasallam sai aka wa manzon Allah tambaya ya halatta ce wannan dabbar fa amara bi akliha sai ya umarni a ci ma'ana babu laifi abinda ake so yanka din da duk abin da yake mai kaifi ne ba lalle ne ya zama wuka ba zai iya zama tuwa wuka zai iya zama wani abu mai kaifi da za ka iya yanka da shi kuma abin da ake nufi wajen yanka a yanke wannan jijiyoyin guda biyu jini ya faranya shi ake bukata wannan hadisi bukari ya rawaito wa an rafi ibn khadij radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal ma anhara ad-dama wa dhukira ismullahi alaihi fa kul manzo Allah ce ma anhara ad-dama duk abin da ya fitar da jini wa dhukira ismullahi alaihi kuma aka ambaci sunan Allah kai fa kul to kaci ليس السن والظفرة ba shi halatta a ce za a yanka ta hanyar haƙori wa zufra ko farci amma sunnu amma shi haƙori fa azmun ai kashi ne ba an yanka ko da kashi wa amma zufru amma farce kuwa fa mudal habashati wannan habashawa ne suke yanka da farce yanka da farce wato sai ce habashawa ma'ana dai ka ce maguzawa dan a wannan lokacin mutanen habashin ba musulmai bane ba maguzawa ne suke yanka da farce domin idan kace zaka yanka dabba da barkan ka karshe dai abin da za ta zama shine ya shake ta zaka yi to in ka shake ta kuma ta zama ba abin da an nasiha ta kenan ko wani abin da ba tunda kuma wannan tana cikin wanda aka akwai mutane kuma mai su wanda mawdahul kazira ma hul lazira nahbi wal munkhaliqa ta zama al munkhaliqa wanda aka shake ta kenan ba barci ne kace ta ba shakani ta kace ta kaga ta zama muce kenan kun gane ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rubuto kaga anan gurin abinda ake aunawa wajen halaccin cin nama na dabba ya kasance jini ya fita kuma ya zanto an ambaci sunan Allah akai wannan wajen yanka kenan to da wannan ne idan ka zo ka samu dabba mota ta kade ta duk malamai suna tattauna wani ya ce idan ka same ta da zai ka yanka wani ya ce a a gani idan ta ji rauni da yawa raunin da ko an kyale ta ba za ta rayu ba to bai halatta a ci ba amma in dai an kyale ta za ta iya rayuwa to ya halatta a ci abin da za ka kawai da zaran an kaɗe dabba ta zo ta mota ta kaɗe dabba da ka zo da ka zo wajen kawai ka yanka ta ka yi bismillah ka yanka idan jini ya fito ka ci jini ya fito bai halatta ka ci ko ka same ta ba ta motsi yanka ka same ta ba ta motsi ta yi wasu mata ba mutuwa ce ba sai ka yanka yi bismillah ka yanka idan jini ya fito fa biya wa ne ba jini bai fito ba bai halatta ka ci ba ina ba za mu fahimta don motsi ba shi ke nuna alamar mutuwa ba kamar yadda ba shi ke nuna alamar rai ba kamar yadda rashin motsi ba shi ke nuna alamar mutuwa ba a mun faɗi wannan a baya za ga an yanka dabba an fete ta an ɗauki nama an ɗora a kan teburi shi kaɗai yana motsi ta mutu ko tana da rai amma ga alamar yana motsi ba shi ne alamar rai ba kenan kamar yadda rashin motsi ba shi ne alamar mutuwa ba da haka duk dabba da aka kaɗai kawai abin da za ka yi kenan tunda ba za a ce ma an hara dama وذكر اسم الله عليه فكل وعن جابر رضي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال, قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا من ذا الله يا يهنا اكشي وانا ابو cikin dabbobi صبرا القتل صبرا a azabtar da abu saboda azaba har ya mutu dan kansa manzo Allah ya hana yin haka ya hana a har a kashe wani abu cikin dabbobi ta hanyar wahalar da shi rawahu muslim wa ana shaddad ibn aus qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga shaddad ibn aus yace manzon Allah yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya tilasta yin ihsani kan kowane abu fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla idan za ku kashe abu to ku kyautata kisansa wa idza zabahtum fa ahsinu al-zibha in za ku yanka abu ku kyautata yankansa abin da ke nufi da in za ku kashe mutum da yi laifi na a kashe shi to idan an zo kashe shi sai a yi ihsani wajen kashe shi shi da ya amfani da na'urar da za ta ɗauke masa rai ba tare da wahalar da shi ba kara zuwa na yankan jikinsa gunduwa gunduwa har ya mutu da wahala kara zuwa ce za a rataye shi da wata igiya har ya zo ya ta tsalle tsalle ya mutu da kyar a'a ko dai a sa takobi a fille kansa ko kuma a harbe shi yadda dai zai mutu cikin sauki farat daya ba yadda zai ziga ta ba kafin ya mutu haka bai halatta ba cikin musulunci kun gane ko ihsani wajen kisa shine abin da za a dauke masa rai dandana ihsani wajen yanka shine yin amfani da wuka mai kau mai kaifi shi yasa sai ce wal yushidda ahadukum shafratahu dayan ku idan zai yanka ya wasa wukarsa ta zanto tana da kaifi kada zo ta kududdura wanda ba ta da kaifi wal yurish zabihatahu ya hutar da dabbar da zai yanka din domin idan wuka na da kaifi da kaya yanka ɗaya biyu sai ya gashi kenan jini yadda ka san an yi famfin ɗin shi daga ciki za ka yana fitowa amma idan yarku duddura ce kana ta yi kana ta yi ka kasa ƙarasawa har sai da ka ci kana ƙara washi wannan ka azurtar da dabbar ke wannan hadisi muslim ya rawaito wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul janini zakatu ummihi an karbo daga manzon Allah manzon Allah ce zakatul janini zakatu ummihi yankan ɗan tayi da ke ciki shine yankan uwarsa idan dabba tana da ciki sai aka yanka da aka yanka sai aka zo fiɗa sai aka fito da abin da ke cikin ta baya da rai shikenan yankan mahaifiyarsa shine ne yankansa in za a iya ci sai a ci haka in za a iya ci ba haramun bane ba amma kila da ranku ba a ci karka ce waɗansu kuma karka ci sai ka yi ta manzan Allah da naman dabu haramun ne ce ba haramun bane amma a garin mu ba sa ba ci ba yana da rai sai ka yanka shi dan yana da rai zan kama shi da kishi ko ya zan idan kuma baka bukatar yankansa kana bukatar zaka rene shi akwai wata tunkin da za ta shayar da shi sai ka rike shi ka shayar da shi ka rene shi har ya girma amma ana maganan ya fito ba rai an yi jida sai aka samu da a ciki ba rai ya isa haihuwa amma ba rai shikenan yankan mahaifiyar shine ne yankansa ka duba dan Allah shari'a musulunci babu wani loko da ta bari a cikin rayuwar mu yanzu wannan wani abu ne da kake bukatan fatawa akan su gashi manzo Allah yayi fatawa tun kafin mutum ya tunani hadisi ne wanda Imam Ahmad ya rawaito wa sahahahu ibn Hibban hadisi ne sahihi wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala al-muslimu yakfihi ismuhu an karbo daga Abdullah dan Abbas yace shi musulmi sunansa ma kawai ya ishe shi fa inna fi an yusammiya hina yazbahu falyusammi summa liya'kul idan ya zo wajen yanka sai ya manta bai yi bismillah ba sai ya yanka dabba ba bismillah to idan ya zo ci sai ya yi bismillah shikenan aka Abdullah na Abbas ji akhrajahu ad-Darqutni wa fihi rawin fi hirzihi ba'd ibn Hajar yace a cikin marwayata hadisin ko wani rawi wanda yake akwai rauni tattare da haddasa wa fi isnadihi Muhammad ibn Yazid ibn Sinan wa huwa saduqun da'if al-hifz a cikin sanadin kuma akwai Muhammad ibn Yazid ibn Sinan shi kuma saduqun da'if al-izzi irin waɗannan hadisan su da'ifai ne wa kharajahu Abd al-Razzaq bi isnad sahih ila Ibn Abbas mawqufan alayhi Abd al-Razzaq as-Sanani ya fito ya kawo hadisin amma ya ce maganar Abdullah dan Abbas sai ba maganar manzon Allah ba a can ku shi ya danganta manzon Allah ne yace maganar cewa manzon Allah ne yace da'ifi ne amma maganar Abdullah dan Abbas zai faɗa wannan haka ne Abdullah dan Abbas ya faɗa wannan ijtihadin sa malamai suna kawo wannan asar a wajen hukuncin basmala wajen yanka don maganganu da shahararru guda uku waɗanda suka ce basmala wajibi ce da haka idan mutum bai yi basmala ba ko da ta hanyar mutuwa ne baya halatta a ci waɗanda suka ce basmala mustahabbi ce ba wajibi ba ce ba waɗanda suka ce wajibi ce in yana tune amma wajibci ya faɗi in ya manta da haka sai musulmi zo yanka ya so ya yi bismillah sai ya manta bai ba sai ya yanka dabba baka cewa ta zama haramun za a ci tunda ya manta ne amma yana tare yake yin basmala to wannan ganganci ne kawai an fahimta ko وله شاهد عند ابي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها او لم يذكر wancan hadisi da ya gabata yana da shahid hadisin da yake ba da shaida kansa a cikin marasil na abu dawud wato yace zabihatul muslimi halal yankan musulmi halal ne zakar asmallahi alaiha aw lam yuzkur shin ya ambaci sunan Allah ko bai ambata ba wurjaluhum wattaquna kamar yadda muka da matsalan da ya zance guda uku ne idan ka duba tafsirin ibnu kasir karkashin fadin Allah ta'ala fa kulu mimma zukira smallahi alaihi da wa ma'ala kuma Allah ta kulu mimma zukira smallahi alaihi duk zaka ga wannan bayani na ga sai mu takaita anan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum tambaya ta yi ta ce na kasance ina karatun na kasance ina karatun alkur'ani da kuma bible to amma na ci karo da wasu ayoyi biyu masu alaka wato ɗaya masu alaka ɗaya da ayan alkur'ani ɗayan kuma a bible ta farko ita ce aya ta goma a suratul ahqaf wanda kuma take da alaka da surar da surar cikin Bible wanda Allah ke yi wa annabi Musa alaihi salam wahayi wato Deuteronomy ta ce zan tayar musu da annabi daga cikin ‘yan uwansu kamar kai wato kamar annabi Musa kuma zan sa kalmomina a cikin bakinsa kuma zai zai na isar da dokokina a gare su to malam ina son tafsirin ayan qur'ani wato aya ta goma na cikin suratul ahqaf da kuma dangantakar wannan ayar da maganar da na kawo na bible
wannan ba ta da alaka da karatun mu sai dai ka same ni gobe da safe sai mai magana da kai
na'am malam ina son in yi tambaya akan kira'a domin tunda tunda nake bin ka sallah ban ji kana canza kira'a ba shin bai halatta mutum ya yi cikin sallah ba ne?
ya halatta
shin malam me wannan hadisi yake nufi kuma shin ya inganta ana jalisu man zakara ne
a gaskiya ban san ingancinsa ba tsakani da Allah na'am malam shin sha a tsaye ko ci a tsaye yana da kyau ko akwai wani hadisi
akwai hadisi cikin sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kan ɗaya daga cikin ku ya yadda ya sha wani abu yana tsaye sannan akwai hadisi cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal wanda manzo Allah ya hana sha a tsaye har yake fadawa wanda yake wa magana yace yanzu lokacin da kake shan wani abu za ka so a ce mage ko kyanwa ta zo ta tsoro baki ku sha tare yace ba zan so ba yace to lokacin da kake shan abu a tsaye wanda yafi kyanwa mu ne zai sha tare da kai shine shedan wannan na cikin musulun da imamu ahmad dan hanbal sana ko wani hadisin daban wanda yake cewa manzon Allah ya hana sha a tsaye a wani ma yace zajara ya yi tsawa dangane da sha a tsaye to wannan sai ya nuna cewa ba shi halatta mutum ya ce zai ci abu a tsaye ko ya sha abu a tsaye akwai waɗansu hadisan daban waɗanda suka nuna manzon Allah ya sha a tsaye to wannan duk malamai sun ba su fassaran cewa inda manzon Allah ya sha a tsaye galibi ya sha ruwa ne a jikin sarka irin fatan nan da ake ciye mai ta zuba ruwa a ciki sai a rataye ta jikin wani abu sai manzon Allah ya zo buɗe bakin ya karkato ya sha ya mai da shi ya daure kai ma in yanzu ka je wani wuri wurin shan ruwan haka ya zama kai wannan babu ne amma matukar kana da abin da zaka zuba ruwan ka tsuguna to haka aka fi so ka zuba ka tsuguna ka sha dan shine bai ci karo da abin da manzon Allah ya yi ba na hani cikin sahih muslim
shin malam da gaske ne wai tururuwa aljana ce
a ba aljana ba ce ba dan ba mu da wani nasi da ya nuna mana cewa aljana ce
malam ya halatta mutum ya yi azumi ko sallah da niyyar mace ta so shi
ma'ana yana nufin da ya yi sallah din sai ya tawassuli da wannan sallar ko da ya azumi sai ya tawassuli da wannan azumi dan matar ta so shi babu laifi
ya dan shi yana santa ne kuma yadda kila ita bata damu da shi ba da yake son da akwai wahala a ciki dan kana son mutumin da baya son ka kana cikin matsala malam amma hakan da yake ne ya roki Allah dan ta soki wannan babu laifi matukar san da yake so da ita so ne na aure so ne na shari'a ba so ne kawai na soyayya ba so ne na aure wannan babu laifi
malam ya halatta mutum ya yi addu'a da yarensa a cikin sujada ko bayan tahiyar karshe in ba zai iya larabci ba in zai iya da larabci so ake yi da larabci wato lamarin larabci yana da ban mamaki fa yadda muke daukan hukuncin larabci wato muna daukan shi da sauki malamai ko na da tun daga lokacin sahabbai har tabi har zuwa ta zuwa tabi ba sa daukan maganar larabci da wasa nusus din da aka rawaito daga wajen magabata shine idan kina jin larabci kana jin larabci muka hadu makaruhi ne magana da wani yanzu da ba larabci ba makaruhi ne yi magana da hausa ko da fulatanci ko da turanci sai dai da larabci saboda mu haɓaka yaran kasancewarsa shine yare na musulunci wanda aka saukar da alkur'ani da shi kuma aka rubuce hadisan manzon Allah da shi fahimtar sa fahimta ne na addini ko fahimtar larabci makamashi ne na fahimtar addini ga wanda yake son ya fahimta jahiltar larabci kuwa jahiltar addini ne don haka yadda mutum duk zai yi haɓaka larabcin yana da matukar muhimmanci da shi za ka yi addu'a idan har za ka iya sai dai in larabcin ka baya da kwarin da zaka iya faɗin bukatunka na addu'a to sai ka faɗa da yaran ka ya halatta amma matukar kana jin larabci to ba za ka yi amfani da yaran ka ba ban gane ba mutane da suka ga kamar ɗalibai ɗalibai makarantar ta malarabci da kawai da gini a duk wannan mutane ba zai kyale su sai ta shirman su aiki ka san manufarka lokacin da za ka yi abu kan mutane za su yi kaza kaza amma duk yaran da kake son koya in ba ka yin shi a bakin ba zai yi ba amma kana tabawa ana maka cewa kai kuskure ka gyara kana tabawa ce kai kuskure ka gyara da haka mutum zai iya yanzu su mutane yanzu karfi da yaji ba amma yadda kowa ba dan boko ba dan boko kowa dan boko ne ba wanda zai iya magana tun yin ba tare da ya kawo kalmar turanci ba har ma sai zanto wani ramzi ne na wayewa mutum idan ya amfani da larabci amma kuma ramzi ne na ya sayyidi idan ka idan ka yi amfani da turanci wayewa idan ka yi amfani da larabci kuma dauka wani ya sayyidi ne ma'ana wani baki dawo mai wanda bai san duniya ba to wannan kuma daukan haka din shi ne ki dawo mancin domin duk wanda bai yi larabci wallahi ya cutu ba karamin cutuwa ba hasara kan sai dai tare kuma amma a duniya dai kan mutum ya riga gama yin hasara kamar da bai iya larabci bai iya karatun qur'ani ba hasara sai dai tare ina fata an fahimta ba amma mutanen mu ba ta gane haka wato a daidai lokacin da su wayayyu cikin turawa suke karatun larabci ba fitan yau fa tun lokacin da turawa suka fito daga cikin jahiliyar su wanda su fa su fito ba daga cikin jahiliya sai shekara 200 da ta wuce baya kafin wannan suna cikin jahiliya ta karshe da kidahomanci ba abin da ya fito su daga cikin jahiliyar su sai kokarin karanta abin da ya shafi gabacin duniya idan an ce gabacin duniya ana nufin kasashen musulmai mutanen su suka rika turawa su je san su karatu su ɗauko littattafan addinin musulunci su karanta a nan suka koyi likitanci a nan suka koyi tsare-tsare da dama da suka shafi rayuwarsu hatta tsare-tsaren birane ba wani mutum da ya fara tsara birane da tituna a duniya gaba ɗaya irin Umar ibn Abdul Aziz da kaya ta birane da auren su turawa suka ɗauko da tarihi tarihan su idan likitanci ne daga maganganun irin su ibn sina wanda galibi duk musulmai ne daga cikin maganganun su aka rinka dauka aka mayar da su tsare-tsaren kiwon lafiya da sauransu to amma dabaran da suka yi duk abin da suka dauko sai su mayar da shi da yaransa sai su kona wancan littafin da suka dauko daga ciki ko su kone shi a gidan tarihi don wata rana in bincike zai sa a koma gare shi kuma har yanzu suna tura mutanen su koyi harshen larabci in ma don su cimma wata manufa ta siyasa in ma dan ayyuka da suka shafi diplomatics wato harkokin diplomasiya tsakanin kasa da kasa in ma dan ayyuka da suka shafi leƙen asirin kasa suna tura mutanen su koyi kowane yare a duniya dan idan sun koyi yaran ko su yi amfani da wanda sun koyi yaran da ku su mallake ku ko su saci wata kimiyya da fasaha da dabarar su ƙara a cikin nasu ta yadda sai kun koya a wajen su turawa suna cutar da mu wato sosai da sosai yaran su kawai suka koya mana kuma a cikin mu wanda suka yi basira wanda banda yaran nasu suka koyi kimiyya fasaha tattalin arziki idan suka ɗauke su suka gansu za su sace su su kai su kasar su su baka abin da kai ba za a baka a nan kasar ba mu kuma sai su turo mana banzayen cikin su su zo da jamfun ne ba su iya komai ba a ba su aiki da mota da abubuwa da mutum ɗaya ana biyan shi abin da ake biyan wajen albashin mutum goma a shekara shi kaɗai ana bashi a wata ɗaya amma waɗanda suke zakakuran cikin mu duk kuma sai su tafi can wurin sai su sace mana su sawa'an cikin likitoci ne masana ne ta kowane fanni sai su sace mana su shi ke da mu kuma nan wurin muna nan mun iya turanci muna karatun jarida shi ke da mutum ya zo ya ta aiki babu ci gaba ba wayewa babu menene har ka zo shi kenan ka tsufa a yi maka taya ka koma kana cin fanshi da gratuity da kana karatun jirgin da kana zage-zage haka mu to dan ne maka iya wannan maka ki koyar harshen larabci wanda da shi za mu gane qur'ani lokacin da ake karanta mana shi a cikin sallah akwai wani dan uwa da muke karatu da shi a Maiduguri to yakan je wani gari ya sararo ya faɗa mun wata magana akwai abin da ya cikin amma akwai abin kai kuka yana masa sallan tarawih cikin karatun suratul an'am sai ya zo falamma ra alqamara bazilan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dawallin sun da suka ce amin sun dauka sai da kace dawallin du'a ne za fada amma da girman su ba sai da aka yi fatiha ba suka ce amin kafin a zo a shiga wannan amma
ya da matsala wallahi
yace wallahi ne sun kusan bata wani sallah dan sun me kenan kuma yanzu mata sun fi mu kokari wajen makarantar islamiyya yanzu in ka bude makaranta ta maza ka bude ta mata sai ta mata ta yi shekara goma kullum ci gaba take ta maza ka in kayi sa'a shine sai wata biyu zuwa uku amma fa ranar budewa kowa zai so sayan fom aji sai ya cika har waje to amma kafin wata ɗaya sun daina zuwa saboda abin da muke wa karatu irin san rakumin yara a san yara daga nesa in sun ga rakuni za su yi ta masa tafi rakumin rakuni zo nono in yi mazo kusa ba sai su mutu to haka maza suke wa karatu gadi ba su iya tsayawa amma wallahi ina faɗa muku cutuwa ce wallahi zan to baka jin larabci ko baka iya karatun qur'ani yana da nan ba gida ne dan kauye aka same ka to an samu ko sai a koma gida an huta da wahala ga ba gida ne kana musulmi baka iya larabci baka iya karatun qur'ani ina faɗin wannan dan ku ji haushi ku koya cikin littafin ibnu taymiya iktiba'u salatul mustaqim mukhalafat ashabil jahil ya ya kawo maganganu masu yawan gaske daga cikin sahabbai tabi'ai da suke ganin ayyukan kana jin larabci ina jin larabci mu haɗu muna wani yare da mun ba larabci ba ayyuka ne ba karami ba a rafana suke kira rabu malaman da wato idan sun ce rafana kamar kashe maguzanci wato ga wadansu suna maguzanci domin ga wadansu suna ajamanci ko gwaranci in za mu sassauta ma'anar kalmar sai mu ce gwaranci ga wadansu suna gwaranci duk abin da kake in ba larabci ba sunan shi gwaranci gwaranci ne fasa larabci ne fasa
malam ya halatta mutum ya jinginar da wani abu nasa domin ya cika kudin kujera zuwa aikin hajji da niyyar da zaran ya komo sai ya biya yan wannan abin yana cikin larurar sa na rayuwa bai halatta ba amma in ado ne na rayuwa yayi haka babu laifi don Allah bai wadata aikin hajji ba sai ga mai iko wanda ko sai ya musguna wa kansa wajen abin rayuwa to kaga baya da iko kenan ya matsanta kansa abin da Allah ya matsanta masa
malam yaya matsayin shahararren zancen nan mai cewa dukkan dan kwai halal ne
wannan zancen magana ce ba fa ba hadisi ne na manzon Allah ba magana ce ta Hausawa suke fadin ta haka kawai ba dai ba daidai bace ba domin akwai da yawa daga cikin ayan bai waɗanda suke haramun
malam wai shin menene sahihancin maganan cewa idan tururuwa ta fito a cikin gidanka a cikin gidan mutum ko ɗakinsa sai ya ce sai ya ce mata sai ya ce masu ku tashi sau uku kafin ya kashe su ko akwai hadith
zai ba sauna hadisi ba kan wannan eh maciji wannan manzo Allah ya ce maciji na gida ba a kashe shi don in dai zo maciji a gidan aljanna maciji na sosai shine wanda ke daji wanda shine ake kashe ba amma mutum ya gina kokarin kawo maciji bari a cikin gida yawanci aljanna ba dai a gida ba ce in dai maciji a gida ne to aljanna haka maza Allah zai cikin hadisi kar kai kokarin kashe su za ka yi masa wazi ne zai tafi kuma magana za ka yi masa cewa lallai kana cutar da mu ya kamata ka tattara naka yana ka kai tafiyar ka sai ka tafi da kyale shi dan kamar mai tafi zuwa uku za ka neme shi ka rasa
saboda wannan hadisin da ya ce abin da mallan hana don haka nan da akwai da mujarrar abu cewa idan ka zo ka cin tashi ka faɗa kana da Allah tashi an so suna ce to jiwa kuma an jarraba a kai ta barbar ma'an dawud ya ce gaba da tururuwa an jarraba an gani in dai har mutum ya zo ya ce musu su tashi ya haɗa su da Allah to suka tashi su bar wajen shikenan tunda kun jarraba amma dai abinda kuka tambaya hadisi ya ce ba lallai bane wannan ni ban ga wani hadisi ya wannan amma tajriba ta nuna shikenan tun daga shi manzo Allah ya na kashe su in dai har mutum zai iya tashin ta wannan hanyar ba tare da kashe su ba shi ya kashe shi ya kashe su
menene muhimmancin hada dugadugai da mamu ke yi a sallah wajibi matsayinsa cikin sallah hada sahu wajibi ne haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi la tusawwunna suhunakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum ko ku hada suhunku ko kuma Allah ya saba tsakanin zukatanku ku zanto ba fa fahimtar juna kuna yawan sabani da juna kuma ya ce ku tsayar da sallah tsayar da sa'a ku tsayar da sahu domin tsayar da sahu yana cikin tsayar da sallah haka manzo Allah bayyana cikin hadisi annoman bin bisir ke cewa kana ahaduna yulziqu katifuhu bi katifi katifahu bi katifi sahibihi wa qadamahu bi qadami sahibihi za ka ɗayan mu ya haɗa kafaɗarsa da ta ɗan uwansa diddigarsa da na ɗan uwansa haka sahabbai suke manzo Allah ce tarasu wa taras shine haɗewa gam yace domin na gashe ɗan yana biyu tsakankanin ku kamar tinkiya sabuwar haihuwa sai ya rinka jefa muku suwa su cikin sallah ma'ana in ba ku haɗe sosai ba sai kurda ta nan ya fita ta nan ya kurda ta nan ya fita ta nan har ya rinka jefa muku ya ce kai raka uku kai wanda ce kai raka bi kai da fili baka sani ba wanda ce kai da ka shiga sallah baka da alwala sai ka ji kana kawo suwa jiwa ko ina da alwala ma ko alwala ka kawo to rashin haka sahu yana kawo wannan haka manzo Allah bai na cikin hadisi
malam malam ka ce ajiye kare don jiran gida ya halatta to hadisin da yake nuna mala'ikun rahama ba su shiga gidan da yake da kare to yaya kenan kuskuren ka kenan da ka ce na ce ni na mace wanda ya ce ba sa shiga shi kuma ya ce a aji kaga karka ce na ce kuskure ne ka ce ni na ce ba hadisi muka kawo ba babu mun karanta muka kawo da in karatu kenan na littafi
na ta karshe ita ce a azumi shida da ake yi a shawwal idan mutum ya wuce shidan fa
ya saba maza Allah maza Allah shi da yake kai kai kari cikin addini baka da hujja ko baka da lada ya kamata mu rinka kiyayewa wato mu rinka baiwa hadisan manzo Allah matsayin da suke da shi ne girmamawa na'am a gaskiya ni ba na ganin halatti idan an kira sallah a masallaci sallan asuba a zo a sa kira a ta karatun qur'ani kafin lokacin da za a zo a tayar da sallah kiran sallah din ita ce Allah ya shar'anta waɗansu suka fi yin hakan na farkar da mutane kiran sallah ce Allah ya shar'anta dan a farkar da mutane shi yasa aka ce ayi biyu ko sallah na mata daya amma asuba sun mutane na bacci za a kira aka ce ayi biyu idan aka yi ɗayan a farkar da su dan su kinsa idan aka yi na biyan kuma a sanar da su cewa lokaci ya shigo dan su tafi masallaci to wannan ita ce wasila shar'iyya amma mu ce za mu sa kirar qur'ani to wannan dai ba wasila ce shar'iyya ba ko wala sannan wanda ya zo masallaci yana waɗansu zikiran su ko yana karatun qur'ani sai zaka hana shi haka wanda yake a gida ma a cikin ɗakin sa kafin ya fito idan an kira sallah da biyu shi ma ka hana shi dan haka ka shiga hakkin mutum dan haka gaskiya ya kamata mu kiyaye wannan wato ba ma yin ba da kamata mu rinka yin addini da kaba na taɓa yin wannan fitar wani wuri sai wani ya ce malam kasa ɗinka muke sa na ce ko na waɗanda ya haramu wai ganin shi kamar wani gata aka yi mutum da an sa kasa ɗina an saba wa manzan Allah an ka ta kai ba ka saba wa manzan Allah kuma me yayi da cewa kasa ɗina kasa ko kasa ɗina kasa bai halarta ba ballan tana kuma a wani da ya kamar ya faɗa
ولا وعزم وعزم ست شهور عزم mutum da mun ya fara da alhamis ni alhamis kuma sai wani nan sai ci gaba da abin shi kenan idan ya saba yin litinin da alhamis bayan ya gama sun wani ya ci gaba da yin kayansa wannan ai daban amma shi abin da yake magana yana ganin shi nan ta yi kaɗan ba zai kara sanan bakwai ko takwas a ga wannan ya yi ƙarin cikin addini abin da Allah da manzansa ba su shara'anta ba jama'a sai mu yi haƙuri insha Allah gobe zan yi tafiya amma na sake dawowa ba da lokaci mai tsawo ba insha Allah ta'ala kuma ina ganin nan gaba idan mun dawo tun daga shi babin za mu shiga babul asahi ne ya dace da babul lura yana da kyau mu fara da shi kafin mu yi tafsiri abinda ma nake so ya zanto ce da haka ina idan na dawo mu dauki wani lokacin da ko dai mu karasa littafin gaba ɗaya ko kuma ɗan kaɗan zai rage mana da mai bulugun mu nan mu shiga wani abu da mu alhamdulillah eh wannan kafin Allah ya shawaran me za a sa idan an kammala global maram za mu duba mu ga littafin da yake ba zai wahala samu ba kasuwa kuma zan iya samu sa ko ba haka ba sannan kuma wanda zai kusanto mana da abubuwa da addini matsaloli na kusa irin yadda wannan ya matsa wanda tun da dai yanzu idan aka ce mutum ya gama global maram a tsarin karatu ne yake ana yin bayani da sirri ina ga matsaloli da dama na fikihu da zai biya ta kansu da wuya ce ga wata mas'ala baka bi ta kanta ba ta fikihu to kuma sai mu duba waɗansu mas'aloli din ko na tarihi ko na aqida ko na wani abubuwa da muka ga insha Allah ta'ala za su zanto lalle za su taimaka wajen gyara fahimtar mu kan waɗansu al'amura wa alaikum assalam amma ko ba zan ansa ba wa alaikum assalam lokacin tashi ya yi gosu insha Allah ku da salamu alaikum